بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادرنا بهذا المعذر والتعرف بنا تاتنا في الزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna wannan rana yau juma'a bakwai ga watan ramadana shekara ta 1443 wanda ya daidai da takwas ga watan efir shekara 2022 muna cikin wannan sura ta suratu yunus Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato fahal yanziruna yantaziruna bitakzibi ya rasulallah wato shin suna sauraro ne da fitar zibika da karyata ka ya rasulallah babu da suke sauraro illa misli ayyamin lazina khalau min qablihim min al'umam sai dai misalin kwanakin da suka gabata na waɗanda suka zo kafin suna al'ummomi mai tafsirul khazin ya ce dama larabawa suna cewa ayyam wato suna kiran kwanakin ni'ima da ayyam ko kwanakin da aka jarrabe su da ainihin bala'i suna kiran wannan ai ayyam wato kwanaki na ni'ima ko kwanaki na bala'i to saboda haka ba abin da suke sauraro sai da karyata ka da suke yi sai irin bala'i da jarrabawa da ya samu waɗanda suka gabata kafin su ƙul ka gaya musu ya rasulallah fantaziru ku saurara inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina tare da ku cikin masu saurarawa wannan azaba kamar inda ta samu wanda suka gabata mutanen annabi nuhu da mutanen annabi lut da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih duka irin waɗannan abubuwa su za su same su sun manu najji rusuluna wallazina amanu min al'azabi Allah tabaraka wa ta'ala ce sun manu najji rusuluna sannan sai mu tserar da wato manzanninmu ko mu tserar da manzonmu wanda suka yi imani tare da shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsirar da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika al-inja haqqan alaina najjil mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar dai haka nan kamar yanda yake wannan tsirarwa haka za mu tsirar da wanda suka kasance mu'minai Allah tabaraka wa ta'ala zai tsirar da su a cikin suratul anfali mun wuce lokacin da kafirai suke cewa Allahumma in kana huwal haqqu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amdir alaina hijaratan minas samai watina bi azabin alim Allah tabaraka wataala sai yace musu wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun Allah tabaraka wataala suka ce Allah idan wannan gaskiya ne abinda Muhammadu ya zo da shi gaskiya ne daga gare ka to kamana ruwan duwatsu kamar yadda kai wa mutanen annabi Lut alaihi salam aka musu ainihin ruwan duwatsu to mu ma kamana a ko kuma ka zo mana da azaba azaba wanda ya kasance mai raɗaɗi saboda haka Allah tabaraka wataala ce ai bai kasance zai musu azaba ba muddin kana cikin su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman tuwan manzo Allah sallallahu alaihi cikin al'umma amana ne gare su akan musu azaba saboda haka Allah ba zai musu azaba ba muddin sai na rasulullah sallallahu yana cikin su sannan Allah bai kasance zai musu azaba ba muddin suna istighfari suna neman gafara ga Allah tabaraka wataala saboda haka an ba al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amana guda biyu amana na farko ba za a musu azaba ba muddin sai na rasulullah sallallahu yana cikin su amana ta biyu Allah ba zai musu azaba ba matukar suna istighfari Allah tabaraka wa ta'ala ce to kamar yadda aka tsirar da waɗannan haƙƙi ne Allah tabaraka wa ta'ala kansa zai tsirar da mu'minai wa dallahu tabaraka wa ta'ala bi inja'in nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawari na tsirar da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da sahabbansa hina tazibil mushrikin yayin azabtar da mushrikai wa kadhalika kullu mu'minin sadiqin sadiqul iman haka dukkan wani mumini wanda ya imani na gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala zai tsirar da shi fallahu mutakaffilun bi najahi Allah ya lamunce shine mai tsirar da duk wanda ya kasance mumini idan azaba ta zo Allah zai tsirar da shi kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ya tsirar da ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin azabtar da waɗannan abun da ya faru yakin Badar duk aka kashe wa'annan manyan kafirai wanda suke wannan istihza'i ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين Allah tabaraka wa ta'ala ce ya kul ya ayyuhan nasu ka gaya musu ya rasulullah ya ku waɗannan mutane wato ahla makkata mutanen makka in kuntum fi shakkin min dini idan kuna hukunto kan addini na annahu haqqun kuna hukunto kan cewa wannan addini lalle gaskiya ne to fala abudu allazina ta'buduna min dunillahi bazan bauta abun da kuke bauta na koma bayan Allah ba shine gumaka li shakkikum fihi saboda kokonto da kuke akan waɗannan gumaka saboda haka ni bazan bauta waɗannan gumaka ba a suratul kafirun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa qul ya kafirun la abudu ma ta'budun bazan bauta abun da kuke bauta ba to anan haka ma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wato bazan bauta wanda kuke bauta ba koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala saboda li shakkikum fihi saboda kukanku kuna kokwanto akan abin da kuke bautawa saboda haka walakin Allah walakin abudullah allazi yatawaffakum sai dai ni zan bautawa Allah wanda yake daukar rayukanku wato wanda yake wafatin ku bi qabdi arwahikum Allah wanda yake daukar rayukanku wa umirtu an akuna minal mu'minin an umurce ni na kasance daga cikin mu'minai saboda haka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin mu'minai shine ma awwalul mu'minina shine awwalul muslimina shine awwalul musinina sallallahu alaihi wasallam saboda haka wakila li ana kima wajihi liddini hanifan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mini in tsaye da fiska na ga addini wanda yake ya karkace gabarin dukkan addinai addini na gaskiya addinin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala takunanna minal mushrikina Allah ya ce kada ka kasance cikin wanda suke tarayya wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke shirka
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to wala tadu ai la ta'budu kada ka bauta wa min dunillahi abin da yake koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ka bauta wa Allah shi kadai bai da abokin tarayya kada ka bauta koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ma la yanfa'uka abin da ba zai amfane ka ba in abattahu idan ka bauta masa wala yadurruka sannan ba zai cutar da kai ba illam ta'budhu in ba in baka bauta masa ba su kuma ka lokacin da yake bauta musu su bausan kana bauta musu ma bellentana bautan ta amfane ka su amfane ka da wani abu sannan in kace ba za ka bauta musu ba ba su tan ma ka ce ba za ka bauta musu ba su kansu duwatsu ne wato da kuma itatuwa a wanda aka sassaga saboda haka bautansu da rashin bautansu duk ɗaya ne in ka bauta musu ba za su amfane ka ba ba sakamakon bauta da za su baka idan baka bauta musu ma ba iqa ba uquba da za su maka akan cewa baka bauta musu ba fa in fa'alta zalika fardan da ma a ce zaka aikata wannan a kaddarawa a kaddara ka bauta wa wani Allah Allah sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ai la shakku la as'alu a can ba kokonto kuma ba zai tambayi kowa ba saboda haka anan ma ba zai bauta wa koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan a kaddarawa da zai haka fa innaka idan lamina zalimin da zaka aikata haka a kaddarawa to shikenan ka kasance cikin wanda suke ainihin zaluntan kansu suke ragewa kansu ainihin lada suke tsayawa a matsayi na biyu wato zulmu na hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani mazhari na biyu kenan da ka tsaya a nan وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in yamsaska yusifka Allahu bi durrin idan wani abu na cuta ya same ka ka ka fakarin wa maradin kaman talauci ko rashin lafiya in wannan abun ya shafe ka to fala kashifa lahu ay la rafi'a lahu illa huwa ba wanda zai dauke ma talauci ba wanda zai dauke ma cuta sai Allah tabaraka wa ta'ala wa in yurika bi khairin idan kuma Allah ya yi iradansa ya nufe ka da alkhairi fala radda li fadlihi ba wanda zai mai da la dafi li fadlihi allazi ara aradaka bihi ba wanda zai mai da ai falalan Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nufe ka da wannan falala din yusibu bihi bil khairi man yasha Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da yana samun wanda ya ga dama a cikin mashi'arsa da alkhairi min ibadi a cikin bayinsa wa huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai saboda haka duk abin da ya same ka na ainihin cutarwa ba wanda zai dauke ku na rashin lafiya sai Allah amma wannan ayan tana koya ma tauhidi ne duk abin da ya same ka ka gane daga Allah ne tabaraka wa ta'ala idan cuta ne karka ce wane ne ko kaza ne a Allah ne tabaraka wa ta'ala amma kada ka ce kuma ba za ka je wurin likita ba a nan ma sunna ne ka je wurin likita din ka samu ma ƙwararre ya duba ka kan wannan cuta in ka samu waraka ba shi bane ya warkar da kai Allah ne tabaraka wa ta'ala shine ya dauke ma falaka shifa wal falaka shifa lahu illahu ba wanda zai yaye sai Allah to saboda haka kai tawassuli wato ka bi hanya ka bi asbabu sai Allah tabaraka wa ta'ala sai yaye ta hanyar likita haka na idan talauci ya same ka nan ma ka shiga hanyar nema saboda ainihin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi baya son wanda ya zamanto baya nema wanda ya zauna a zamanin halifancin sayyidina Umar yana bin mutane yana koran su a cikin masallaci sai ce kun san Allah tabaraka wa ta'ala bayya ruwan zinare ko azurfa saboda haka ku fita ku nema sai na rasulullah ya samu wani yana ibada a cikin masallaci sai ya tambaye shi ta ina ake samun abinci yace dan uwana ne yake kawo min yace akuka khairun minka dan uwanka ya fi ka alkhairi shi da yake fita da wahala ya nemo abinci kai kuma kana zaune a cikin masallaci wai kai mai ibada to saboda haka shi ya fi ka alkhairi to saboda haka idan talauci ya same ka ka fita ka nema Allah tabaraka wataala a cikin nema sai ya sanya ma ka samu sai ya yaye ma wannan talauci haka idan cuta ta same ka to ka fita ka nemi magani idan ka nemi magani Allah tabaraka wataala sai ya yaye maka sannan idan Allah ya nufe ka da alkhairi to nan ma ba wanda zai ainihin kawai da wannan alkhairi ya ce ya toshe wannan hanya in dai Allah tabaraka wataala ya hukunta wannan alkhairi zai same ka zai same ka Allah tabaraka wataala na ba wasu su samu ainihin duk abin da ya same ka daga Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah yana samar da alkhairinsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai rahama ga bayi Allah gafarta mana na rahama قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل
Allah tabaraka wa ta'ala ce kul ka gaya musu ya rasulullah ayyuhan nas ya ku mutane ay ahla makkata mutanen makka qad ja'akum haqqun min rabbikum haqiqa qad ja'akum al-haqqu min rabbikum haqiqa gaskiya ya zo muku daga ubangijinku faman da duk wanda ya bi wannan gaskiya ya shiryu fa inna ma ya tadili nafsihi ka sani ya shiryu ne don kansa li'anna thawaba itida'ihi lahu domin samun lada na shiryuwarsa ta tabbata a gare shi zai samu wannan lada shi zai amfani da shiryuwarsa wannan shiryuwan da kai ba zai amfani Allah da komai ba shi yasa hadisul qudusi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aka ji a bakin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insukum wa jinnukum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an ya ku mutane a ce mutanen farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku duk kasance akan tsoron Allah mutum ɗaya daga cikin kamar sai na Abubakar wannan ba zai ƙara komai a mulkin Allah tabaraka wa ta'ala ba duk wanda ya shiryo shiryuwarsa shi za ta amfanar wato shi zai amfanu da samun shiriyan saboda shi zai samu lada shi zai kai shi aljanna wa man dalla duk kuma wanda ya bata fa inna ma yadillu alaiha shi ma yana bata ne akan kansa li'anna bala dalaliha dalalihi alaiha domin bala'in da zai same shi na batan nasa ainihin yana kan ransa saboda ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqas zalika min mulki shay'an ya ku bayina da ce mutanen farkon ku da ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su kasance akan bijirewa fajirci na zuciyan ɗaya daga cikin kaman Abu Jahal wannan ba zai tauye komai daga cikin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah yana da bayinsa wanda suke bauta masa a kowane yanayi a kowane hali to saboda haka yin bautanku ko batanku ba zai cutar da Allah da komai ba wa ma ana alaikum bi wakil ni ban kasance a gare ku wanda zai tilastawa ba bi jabbarin bai zaman to zan sa ku dole fa ujbirakum alal huda in sa ku dole dole he kun bi shiriya kun yi imani a'a ni kan wa'azi ne a gare ni don nayi wa'azi na gaya muku shikenan na fita na huta idan kun karba ku samu lada ku samu aljanna idan ba ku karba ba a muku azaba ku dai za a yi wa azaba in ba ku karba ba ma kuma ku ne za ku samu rahama idan kun karba kun yi imani to saboda haka shi anan abdullahi bin abbas ya ce wannan aya an yi nuskanta da ayan da take ainihin ayatu sefi ayan takobi kamar yadda ainihin ya kawo cikin tafsirul khazin na'am واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce saboda haka wattabi ma yuha ilaika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bi abin da aka yi wahayi gare ka wasbir kai hakuri ala da'awati wa azahum kai hakuri akan kira da kake yi zuwa ga Allah da cutarwansu kuma sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika yayi hakuri akan cutarwa da suke masa da ainihin kira da yake yi sun masa izaya kala daban-daban duka sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri akan wannan daga ciki ya zo yana sallah suka turo ainihin wani daga cikin ashkan nas wanda ya fi tsiyacewa cikin mutane ya zo ya dora sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahaifar raƙumi a bayansa yana cikin sallah duka umul munaji ta zo ta cire tana zagin su ainihin wannan tun kafin hijira wato fadima ta zo ta cire tana ainihin fada tana zagin su bayan nan sai na rasulullah yana sallah suka zo suka watsa masa ƙasa a kansa sun masa izaya iri daban-daban saboda haka yi haƙuri akan wannan cutarwa da suke maka akan wannan kira da kake yi sun gaya masa manganu mabambanta marasa daɗi amma duka sai na rasulullah sallallahu alaihi hakuri ka yi hakuri ta ya kuma Allahu fi ma fihim bi amrihi har Allah ya hukunci a cikin su da lamarin sa wa huwa khairul hakimin Allah shine fiyayyan wanda yake hukunci a adda wato wato Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin musu sakamako da ainihin hukuncin da zai yi saboda haka kokar sabaran nabi sallallahu alaihi wasallam hakika sai na rasulullah sallam yayi hakuri kamar yadda Allah ya umurce shi da haka hatta hakama alal mushrikina har Allah ya hukunci akan mushrikai bil qitali da kashe su da aka yi abin da ya faru a lokacin yakin badar wanda ya faɗi wancan maganan wato Allahumma in kana Allahumma in kana Allahumma آه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا hijarta minas sama wacina bi azabin alim wanda ya faɗi wannan nadur bin harf shine ya faɗi wannan magana to duka azaban he ta zo musu ta same su da shi da makamantansa yana cikin mutum uku da sai na rasulullah sallallahu da hannunsa ya kashe su a lokacin yakin badar saboda haka azaba ta zo musu su kafurai aka fidda su bayan gari suka fita tsakanin mumini aka je a kashe su duka manyan su aka kashe mutum saba'in a yakin badar aka kamo mutum saba'in sannan wa alal kitabil jizya su kuma alal kitabi aka musu sakamako da jizya haraji da aka ɗora musu za su zauna ƙarƙashin mulkin musulmai amma za su ringa biyan haraji za su ringa biya duk ainihin wata wata ko shekara suna biyan haraji saboda suna ƙarƙashin daular musulmai saboda haka Allah ya hukunta wannan tsakanin su lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine mai rinjaye saboda shine ya zamanto gaskiya kuma dama gaskiya ce za ta yi rinjaye akan abin da ya kasance ƙarya na'am
سورة هود عليه السلام مكية وهي الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير a bismillahir rahmanir rahim mun gama wannan sura ta suratu yunus za mu fara wannan sura ta suratu hudin alaihi salam makiya ta sauka makka sai dai waɗannan ayoyi wato illa waqim awaqim a sai dai ayan waqim salata tarafan nahar wa zulfal min al-layli innal hasanatu yuzhibna sayyi'at zalika zikira lizakirin wato sai wannan aya ko kuma ayan wato fala'allaka tarikun ba'da allazi yuha ilayka ah, fala'allaka tariku ba'da ma yuha ilayka wa dayiqu bihi sadrak zuwa karshe ko kuma aya ta ainihin ah, wato aya ta karshe wa afaman kana ala bayyinatin min rabbih sai dai waɗannan ayoyi sune wanda suka sauka ko dai kowane ɗaya daga cikin sune suka sauka a Madina wato ta sauka gaba ɗayanta a garin Makka ne saboda haka tana da ayoyi kamar haka 122 ko 123 akan bambancin kirawoyi saboda haka tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika hada wato Allah shi ya bar wa san- kansa sanin ma'anan alif da lamun da raɗin nan ko kuma kamar yadda ya gabata a farkon suratul yunus wanda ta fara da irin wannan alif lam raɗin nan wato malaman tafsiro suka ce idan ka ɗauki alif lam ra ka ɗauko hamim ka ɗauko nun sai ka samu ar-rahman ma'anansa wato ar-rahman ne wato Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma idan ka ɗauki alif lam ra sai ka ga cewa wannan yana cikin ainihin ayoyi harfa guda uku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke rantsewa da su wanda suke ainihin cikin alkur'ani wanda Allah yake rantsewa da su wato mazahiru kenan alif da lam da ra Allahu ala muradahu bi zalik yace amma fassara mafi inganci shine Allah shi ya barwa kansa sanin ma'anan waɗannan harufa guda uku saboda haka shi dama alqur'ani wani abun mutum zai iya riskansa ya fahimta wani abun kuma sai dai yayi imani imani ya zamanto ta- ka ka ainihin bar tanzil abinda Allah ya sako shine a gaba imani ya bi shi a baya sannan hankali ya zo ya biyo bayan su saboda haka Allah shi ya barwa kan sani ma'anan waɗannan harufa guda uku kitabun ukimat ayatuhu wannan littafi na alqur'ani littafi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ayoyinsa bi ajibin nazmi wa badi'il ma'ani Allah ya kyautata ainihin wato tsarin alqur'ani ya zamanto yana da ma'ana abin ƙayatarwa saboda haka ma'anan alqur'ani abin ƙayatarwa ne tsarinsa tsari ne da ba taɓa ganin tsari mai ban mamaki kamar tsarin alkur'ani ba sun mafussilat bugina bi ahkami sannan ka bayyana abin da yake cikin alkur'ani ka bayyana hukunce hukunce da suke cikin sa wal qisas da kissosi da suke cikin alkur'ani wal mawa'is da wa'azozi da suke cikin alkur'ani duka alkur'ani ya tara waɗannan abubuwa ya tara ahkam hukunce hukunce mabambanta suna cikin alkur'ani kissosin annabawa tilkar rusulu faddalna ba'dun ala babin ah, minhum man kallama Allah wato waɗannan manzanni duka kissosin su ya zo a cikin su minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus a cikin su akwai wanda muka kissanta maka a cikin su akwai wanda bamu kissanta maka duk yana cikin alqur'ani haka wa'azozi mabambanta suna ciki wannan duka ya zo min ladun hakimin khabir ya zo daga Allah gunin hukunci gunin hikima ƙwararre al-khabir wato khabir masani wanda yake da khibra in an ce khabir wato alim wanda yake da in an ce khabir wato wanda yake da experience ya san farkon abu ya san ƙarshen sa ya san ya da ba yake ya san guba- gaba ya zai kasance allazi huwa Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake da khibra experience Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sauko da wannan alqur'ani na
ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير
Allah tabaraka wa ta'ala ce Allah ta'budu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine mahalicci tabaraka wa ta'ala innani lakum minhu nazirun ya rasulullah ka gaya musu ni fa a gare ku mai gargadi ne shi manzon Allah bashirun nazirun ne idan yayi gargadi kowa sai ya tsorata sai ya ce maku ya fadi mutum Muhammad imali fa inni la aguni anki min Allah shay'an ya ke fadi maƙyata ki aiki idan an je lahira ba zan miki komai ba saboda ya amsa sunansa na nazirun gargadi kenan idan ya tashi gargadi sai ka je na ce ya Abbas amma Muhammad is'al min mali shay'an fa inni la aguni anka min Allah shay'an ya ba- ya Abbas babbana kada ka ce kai babbana ne ka sake ka sake jiki a kai ibada kai aiki idan an zo lahira ba zan ma komai ba idan ya tashi bashirun kuma wato nazirun manzo Allah mai gargadi ne bil azabi in kafartum shi mai gargadi ne da yin azaba idan kuka ainihin kafirce anan ne zaka samu cikin hadisin sayyidina Abubakar wanda suke kadan ne zaka ji ya ce kullun nasa halaku dukkan mutane sun halaka sai dai musulmai illal muslimun wal muslimuna halaku illal mu'minun wal mu'minun- mu'minuna halaku illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khadarin azim dukkan mutane sun halaka sai dai wanda suka kasance musulmai musulman ma sun halaka sai dai muminai a cikin su muminan ma sun halaka sai dai wanda suke da cikakken ikhlasi wanda suke ibadan su da ikhlasi saboda Allah tabaraka wa ta'ala wato suma da riya baya ci- baya shiga cikin ibadan su su ma suna kan hadari mai girma saboda nazir kenan manzo Allah yayi gargadi idan ya tashi bishara bashir bisawabi in amamtum sannan mai albishir ne da samun lada in kun yi imani nan kuma sai ka ji ya ce kullukum yadkhulul jannata illa man aba kowanku zai shiga aljanna sai wanda ya ki wa zai ki ya rasulallah man adani da kalar janna wa man asani faqad aba duk wanda ya min biyayya zai shiga aljanna duk wanda kuma ya saba min ya ki min biyayya wannan lalle ya ki ya ki shiga aljanna saboda haka sai ya zamanto bashirun nazirun muksidun wa wa qasimun sallallahu alaihi wasallam bashir mai bishara ne nazirun mai gargadi ne muksidun adali ne sallallahu alaihi wasallam mai adalci ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka al anbiya dawatuhum wahid annabawa dukansu irinsu guda ɗaya ne falihaza man amana bi wahidin amana bil jami saboda haka duk wanda ya imani da manzo guda ɗaya ya yi imani da su dukansu wa man kafara bi wahidin kafara bil jami duk wanda ya kafirce wa manzo ɗaya daga cikin manzanni ya kafirce wa annabawan manzannin gaba ɗayansu saboda haka Allah ya ce "Was- wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijin ku bi shirki wanda suke kafurai su nemi gafaran ubangijin su bar shirka wa anistaghfiru rabbakum wanda suke ainihin musulmai su nemi gafaran zunubansu wato da ainihin minal ma'asi daga sabo da suke saba wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan wanda suke makamul imani su ma su nemi gafaran zunubansu saboda abin da yake dasuwa a cikin zuciyarsu na ganin tasirin wani Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke makamul isani su ma su nemi gafaran zunubansu na cewa iltifati waiwayawa da suke wani lokaci a ce sun manta da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala da jallinsa a cikin lamurmura na waiwayin wannan lokaci fa innal tifatal qalba waqtan li ghairihi azabun shadidun lastu ardahu yahdutu kamar yadda sahibul faida yake faɗa zuciya ta yauya na sakan daya lokaci daya ga wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azaba ne mai tsanani ba zan yadda haka ya faru da ni ba to akwai wanda zuciyarsu take waiwaya a cikin wanda suka kai makamul isani to su ma su nemi gafara da waiwayen da zuciyarsu ta yi ta kalli wani halaran Allah tabaraka wa ta'ala da halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka thumma tubu ilaihi sannan ku tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala amara Allah tabaraka wa ta'ala ibadahu bil istighfar Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci bayansa su yi istighfari mun za mu samu a gaba suratul nuhin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ka gaya musu ya annabin Allah annabi nuhu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafaran ubangijinku domin shi mai gafara ne idan ya gafarta muku yursilu sama alaikum midraran zai aiko sama ta zubo muku da ruwa a ringa samun damina a mai albarka saboda kuna istighfari wa yumdidukum bi amwalin zai ba ku dukiyoyi saboda kuna istighfari yumdidukum bi amwalin wa banina zai ba ku yawan yaya zai ba ku yaya ku samu yaya masu yawa masu albarka saboda kuna yawan istighfari yumdidukum bi amwalin wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara zai sanya muku gonakanku su yi kyau a zama an samu damina mai albarka gona ya kyau a samu ƙoramai suna gudana a ko'ina saboda istighfari saboda haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace duba liman wujida fi sayfati istighfaran kafiran aljanna ta yi farin ciki da duk wanda aka samu a cikin littafinsa akwai istighfari mai yawa kamar yadda ibnu majah ya kawo a cikin sunan nashi babul istighfar hadisi na 3800 da ainihin takwas wannan abu hanifa ya ce wata rana ya yi tafiya da ya yi tafiya sai ya sauka a wani gari wannan garin ba a san shi ba to sai ya nemi masauki a masallaci wanda yake gadin masallaci ya ce ba za ka shiga mana masallaci ba ana mana sace sace a masallaci ba za ka kwana ba a masallaci sai ce to bari in zo in kwanta kusa da kafanka a bakin masallaci in kwanta sai ya zo ya kwanta inda wannan mai gadin ya aje kafafuwansa abu hanifa wato da ya kwanta wato babu Ahmad bin Hanbal da ya kwanta Imam Ahmad bin Hanbal yana kwance sai wannan ya ce kai ba za a kwanta nan kusa da ni ba sai ya kamo kaban Imam Ahmad bin Hanbal ya ringa ja yana jansa a ƙasa ka bar nan nace ba za a kwana nan ba ga Imam da kansa Imam Ahmad ana jansa shikenan sai can wani a gefe shi kuma wanda yake dan sana'arsa sai ya gana jan dattijo mai kamala sai ce a me yake faruwa sai ya ce gashi gashi ya ce sai ya kwana a masallaci kuma ana taba mana abubuwa a masallaci saboda haka ba zai kwana ba sai ce a zo in baka masauki sai ya dauki imamu ahmad bin hanbal ya je ya bashi masauki da ya sauke shi imamu ahmad bin hanbal duk lokaci wannan mutum sai je yana astaghfirullah alazim astaghfirullah duk abin da zai yana fadan istighfari sai ya tambaye shi me ya faru ne kai kam duk motsin ka astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim me yasa ake istighfari ko dai kaga wani asar wani ainihin samaratu kaga a, amfanin wannan istighfari ne duk motsin ka kana istighfari yace hakika na gani ban taba wata addu'a ba in yi addu'a Allah bai karba ba duk addu'a da nayi sai Allah ya karba saboda wannan istighfari da nake yi sai dai addu'a guda daya yace wani addu'a ne wannan wanda ba ga biyan bukatan da ba yace shine ina addu'a Allah ya nuna min Abu Ahmad bin Hanbal Allah ya nuna min Imam Ahmad bin Hanbal ya sauka a wurina shine addu'a da nake kullum wannan shi kadai ne ban ga biyan bukatarsa ba imamu ahmad bin hanbal yace ai shi ma bukatan ta biya ai yau imamu ahmad shine ka sauke shi a wurinka saboda haka wannan bukatan ita ma ta biya saboda haka duk wanda ya lizinci istighfari dukkan bukatunsa zai gi- zai ga biyan bukata sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya lizinci istighfari wato min kulli hammin ja'ala Allahu lahu farjan dukkan bakin ciki da ya fada Allah zai sa masa mafita saboda istighfari da yake yi saboda haka wato ake so mutum ya lizimci istighfari akwai sayyidul istighfari wanda imam bukhari ya ruwaito yace wannan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace shine sayyidul istighfar wato kamar yadda imam bukhari ya ruwaito hadisin da shaddad ibn aus ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyidul istighfari an taqula allahumma anta ah, allahumma آه لا إله إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع- ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ونن شين سيد الاستغفار واتو آه من قالها بالنهار موقنا بها مات من فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي دوان ديفا ديوان a wuninsa ya koma ga Allah wannan wuni kafin yammaci ya koma ga Allah kuma yana yaƙini da abin da ya faɗa to ya koma ga Allah yana cikin aljanna sannan wa man qala min al-layli duk wanda ya faɗi da dare wa huwa muqinun biha sannan ya yi yaƙini da ita sannan shi ma ya mutu kafin ya waye gari fa huwa min alil janna yana cikin yan aljanna to saboda haka wannan shine sayyidul istighfari da dukkan anwa na zikiri mutum na istighfari mutum ya lizince su hadha sayyidul istighfar shehu yace wannan shine sayyidul istighfari a man qala fi yawmi fama wa mata fi zalika al-yawm dakala al-janna duk wanda ya faɗe ta a wuni sai ya koma ga Allah wannan wunin to zai shiga aljanna saboda haka wa man qala fi lailatin wa mata fi tilka layla da kal janna duk wanda ya faɗe ta kuma da dare sai ya koma ga Allah cikin wannan dare shi ma zai shiga aljanna wala yazalu abdi yastaghfiru wala azalu aghfir lahu mastaghfirani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bawana ba zai gushe ba yana neman istighfari ba zai gushe ba ni kuma ina gafarta masa saboda dalili hadisin da Imam Ahmad ya kawo shi a cikin musnad nashi wanda aka karbo daga abi sayyid al-khudri Allah ya kara masa yadda sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace iblis ya ce ya gaya wa Allah ya rabbi la azalu ugbi bani adam ma damat arwahum fi ajsadihim ba zan gushe ba in je iblis ina halakar da yan adam matikar ruhin su yana jikin su kullum zan kasance ina cikin halakar da su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa iblis ai faƙala rabbu azza wa jalla la azalu aghfir lahum mastaghfiruni bazan gushe bane kuma ina gafarta musu matukar suna ne istighfari suna neman gafara a gare ni saboda haka ake so mutum ya lizinci istighfari ya zaman to kowane hali mutum yana istighfari ita istighfari ba maganin zunubi kadai take yi ba tana da magunguna da yawa da maganin zunubi kadai take yi da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zai istighfari ba amma ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku tuba ku yi istighfari fa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin aksara min 70 marra domin ni ma ina istighfari a wuni sama da so 70 shi da wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa li yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya gafarta maka abin da ya gabata daga zunubanka da abin da ya jinkirta da za ka yi zunubi ma zai zo Allah ya gafarta amma ga abin da Allah ya- ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana istighfari sama da so 70 a wata ruwaya yana yi har so 100 to saboda haka tana da magunguna mabambanta kamar yadda wani ya zo ya samu Imam Hassan al-Basri ya tambaye shi yace ai baya baya aihuwa ne saboda haka me zai yi ya samu aihuwa imam hassan albasari sai ya ce masa kaje ka yi istighfari ana zaune sai wani ya zo shi ma ya ce ai suna fama da fari ba ruwa abubuwa suna halaka ya ce ku je ku yi istighfari ya gaya musu haka ana zaune sai wani ya ƙara zuwa ya ce musu ai wato yana buƙatan arziki yana fama da talauci ya ce masa ya je yi istighfari mutane mabambanta suka ringa zuwa yana gaya musu ku yi istighfari sai wani daga cikin wanda suke zaune a majalisar suke cewa ya imam ya kowa ya zo ya kace kace kace masa ya je istighfari yace istighfari tana maganin waɗannan abubuwa gaba daya kamar yadda ya zo a cikin suratul nuhin alaihi salam to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma darra man istaghfara in ada fi yawmi sab'ina marra wato ma asarra man istaghfara wa in ada fi yawmi sab'ina marra wanda ya ainihin istighfari bai zamanto ya yi israri akan zunubi ba matikar wato koda zai koma a wuni so 70 ya zamanto ba za a ce ya yi israri ba matikar yana istighfari to saboda haka mutum ya zamanto ya lizimci istighfari yana istighfari yace hadisin rawahu abubakar wa huwa qalilul ahadis hadisan da sai na abubakar ya rawaito hadisai ne yan kadan ana kiransu hadisai gulagulen abubakar daga cikin wannan gulagulen sai na abubakar din shehu ya kawo mana wannan hadisi wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi wato ku nemi ist- ku yi istighfari ga ubangijin sannan ku tuba a gare shi wannan hadisin manista ma a- wato ma sarra mastaghfara walau ada fi min sab'ina marra ya kawo shi sannan ya kawo wannan aya ku koma ga ubangiji ku yi istighfari a gare shi sannan ku tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala idan kun tuba yumattiukum Allah tabaraka wa ta'ala zai jiyar da ku dadi mata'an hasana dadi mai kyau wa duniya Allah zai ba ku jin dadi a duniya ila ajalin musamma zuwa wani lokaci wanda yake kaidacce wa hol mautu shine zuwa lokacin mutuwan ku sun miyar duniya mata'an hasanan anan an ambaci duniya da mata'an hasanan a wani wuri za mu samu a hadisi wa duniya mal'una mal'unun ma fiha illa zikirullahi wa ma walahu za ka samu hadisin imam tirmizi wanda yake cikin sunan na tirmizi hadisin da ba huraira ya karbo sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji ku saurara ala inna allah ala ala inna duniya mal'una mal'unun ma fiha illa zikirullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allim ku ji ku saurara duniya duniyan da kuke ganinta tsinanniya ce abin da yake cikin duniya tsinannu ne sai dai zikirin Allah da kuma duk wanda ya lizimci zikirin Allah su ne ba sa cikin tsinuwa da suke cikin duniya sai kuma malami da kuma ɗalibi mai neman ilimi to ka tambayi kanka idan baka cikin wanda suke ainihin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala mai ambaton Allah ko wanda suka lizimci ambaton Allah ko kuma malami ko ɗalibi to duk wani wannan a cikin wannan duniya ya zamanto cikin wanda suka zamanto suna cikin tsinuwan Allah tabaraka wa ta'ala walakin warada ni malus sali fi yadi rajulis sali sai dai ya zo a hadisi a cikin wannan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace madalla da ainihin mutum bawan wato dukiya nagari da yake hannun bawan Allah salihi nagari kamar yadda hadisi shi ma yake cikin musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace madalla da bawa mumini wanda dukiya mumina wato dukiya ta gari take wurin sa wa dunya inda salihin wato madiyatul akhirah ita duniya a wurin mutanen kirki abun hawa ne na zuwa lahira da ita ne za a yi amfani a nemi lahira wanda zama mutumin banza kuma ta zama masa bala'i da jarrabawa da wato ainihin jarrabawa saboda a duniyan duk abin da yake ganin jin daɗi ba komai bane ba zai ji daɗi ba idan ya je lahiran ba zai samu rahama ba amma mumini zai amfani da wannan duniyan ne wurin ta zama abun hawarsa ya je lahira da ita idan ya aikin alkhairi wannan aikin alkhairin nashi zai zamanto dalilin shigan saraman Allah tabaraka wa ta'ala fa ala hadha tusamma mata'an hasana akan wannan ne ake kiran ainihin lahira wato duniya mata'an hasana saboda zamanto abun kayan da mutum zai hau ya samu zuwa lahira saboda haka aswaqu salihina wa masajidihim duniya kasuwanni ne na mutanen kirki da ainihin masallatansu saboda haka kamar da zaka je ka biya sayo abubuwan da yake bukata a kasuwa haka mumini salihi ya zo duniya ne saboda ya sayi abun da yake bukata ya kai gidansa na aljanna duk abun da ka gani shi yasa wata rana sayyidina Usman bin Fodiyo Allah ya kara masa yadda ya yi tafiya da almajirinsa da suka yi tafiya suka wahala tafiya irin na da na kafa sai suka samu abinci da suka samu abinci sai usman nufodiyo sai tambayi almajirinsa wannan abincin za mu ci ne ko za mu zubar ya ce a mu ci kai shikenan sheshe usman ya dauki wannan abincin ya bada shi sadaka a bai gane wannan karatun ba a ƙara tafiya aka ƙara samun wani abinci sai ce za mu ci ko za mu zubar ya ce a za mu ci sai ya ƙara ganin an bada shi da aka samu na uku shi usman da ya tambaye shi za mu ci ko za mu zubar ya ce a mu zubar sai shehu usman ya jawo kwano ya ce bismillah sai suka ci sai ta akar makalla ban gane wannan karatu ba ya ce ai wancan da muka bayar shine muka ci wato shine muka tura gida wanda na lahira wanda zai tabbata har abada wannan kuma da muka ci za mu zubar da shi an jima za a je bayan gari a zubar da shi an yi asaransa saboda haka abin da ka bayar shine wanda zai amfane ka shine wanda za ka samu a lahira shi yasa shehu ya kawo mana wannan kissa wato wata kissa na annabi musa wani a zamanin annabi musa alaihi salam wanda allah ya bashi zabi zai bashi dukiya a rayuwarsa sauran shekara arba'in ya koma ga allah amma zai zaɓa Allah zai bashi yayi arziki na shekara ashirin ya zaɓa shekara ashirin na farkon rayuwarsa yake so ko shekara ashirin na ƙarshen rayuwarsa sai ya zo ya shawarci matarsa ga abin da Allah ya gaya annabi Musa ya gaya mana wanne za a zaɓa sai ta ce kai ya ce ya san arziki wato talauci bayan arziki akwai wahala ba daɗi saboda haka wanne zai roƙa matarsa ta ce ka roƙi yanzu Allah ya baka dukiyan ya ce a talauci fa bayan arziki akwai wahala ya ce a akwai inda za a yi ta gaya masa haka shi ke ga annabi musa wato a bashi dukiyan nan a farkon wato rayuwarsa ya zamanto ya samu dukiya shi kenan da ya samu wannan dukiya sai matarsa ta ce to gashi duk lokacin da ka ɗinka wa riga wa kanka to ka ɗinka irin wannan rigan kuma ka bada shi duk lokacin da ka sayo buhun masara a gidanka za a ci ka nemo buhun masara kuma ka ba wa Allah duk wani abu da kai na amfanin kanka ka ba wa Allah shi ma wato ka ba mu bukaci shi kenan ya ringa haka shekara ashirin ya zo sai dukiya bata kare ba annabi Musa ya tambayi Allah ya aka yi wannan mutumi ga lamarin bai juya ba sai Allah ya ce ai inna wajannahu sabiran ni wal abdu innahu awab mun same shi mai hakuri ne ya gode wa Allah saboda haka Allah ya kara masa a cikin dukiyar nasa ya cika ta sauran rayuwarsa gaba daya har ya koma ga Allah yana cikin wannan dukiya saboda haka ita duniya ai a wurin salihi abu nagari ne zai haute ta kai shi zuwa lahira sai ya samu lahira mai kyau wa yuti kullazi fadlin fadlahu wato ya ba duk ma'abucin falala ya ba shi falalarsa Allah tabaraka ta'ala a lahira wa in tawallau turidu idan kuma kuka ba da baya kuka kau da kai bin Allah tabaraka ta'ala kuka ki bin umarnin Allah da kin bin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi fa inni akafu alaikum azaba yawmin yawmin kabirin Allah tabaraka ta'ala ce ga musu ya rasulullah ina muku tsoro azaban wani wuni wuni mai girma ko yawmul qiyama shirin tashin kiyama rana ne da yake da azaba mai tsanani saboda haka ina muku tsoron azaban da za ku gamu da shi a wannan rana mai girma ranar tashin kiyama
ليستخفوا منه ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma duk abin da ka samu a cikin duniya ku sani ilallahi marji'ukum ga Allah tabaraka wa ta'ala za ku koma kowannen ku zai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wa minhu thawab daga cikin abin da ake Allah yake da iko da shi zai ba wanda ya imani lada wal azab zai ba kuma duk wanda ya butulce ya kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala zai fada cikin azaba wa nazala kama rawahu bukhari wannan ayan ta sauko na gaba kamar yadda Imam Bukhari ya karbo ruwaya fi man kana yasta'in yatakalla aw yujami فيفضي إلى السماء وكان يجعل ثوبا بينه وبين السماء لألا يراه الله تبارك وتعالى wannan hadisi kamar yadda al-bukhari ya rawaito yace ayan ta sauka ne akan wanda ya zamanto yana jin kunya a ce ya je bayan daki ya je biya bukatansa na bayan gari wato ya zama wurin fili ne saman ba a rufe ba ne yana jin kunya ko ya kusanci iyalinsa a wanda wuri da yake fili yana jin kunya saboda kar ya zamanto sama tana kallonsa idan sama tana kallonsa ya ce yana jin kunya kamar Allah ne yana ganinsa sai ya ringa sa kille ya rufu kansa ya rufe kansa tsakaninsa da sama saboda wai kar Allah ya gan shi yana jin kunya li Allah ya rahu Allah tabaraka wa ta'ala saboda wai kar Allah ya gan shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka gaya musu ya rasulullah innahum yasnuna sudurahum wato suna ainihin yastaghfuna minhu wato suna rufe kirjinsu suna rufe jikinsu wato suna buya suna ganin suna buya wa Allah tabaraka wa ta'ala li yastaghfu minhu ala hina wato saboda su buya wa Allah tabaraka wa ta'ala ka gaya musu hina yastag hina yastakshuna thiyabahum lokacin da suke ainihin ya tagadduna biha lokacin da suke lullube kansu da tufafinsu ya law ma yasirruna ai Allah ya san abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa Allah tabaraka wa ta'ala musirra wa akfa Allah ya san abin da yake boye ya san abin da yake bayyane lullubewa da suke su lullube kansu wannan ba komai bane ai innahu alimun bi zati sudur ba jikin su da suke lullubewa ba har abin da yake cikin kirazan su abin da yake cikin zuciyarsu Allah ya sani laysa ma yabashirul abdu faqad min al'amali ba iya ayyukan da bawa yake yi kadai Allah ya sani ba bal ya lau ma fil qalbi a a Allah ya san har abin da yake cikin zuciyar mutum allazi lam yantiq bihi abinda mutum bai furta ba wa lam yukhbir bihi ahadan abinda mutum bai ba kowa labari ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sani ya yi dilaya kan wannan ya san shi saboda haka lullube kansu da suke yi ba zai amfane su da komai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya san ya alamu sirra wa akhfa ya san abin da yake boye ya san abin da ainihin yake bayyane tabaraka wa ta'ala وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين
Allah tabaraka wataala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha ba wata dabba a doron kasa wanda take dunduki a doron kasa sai dai arzikinta na wurin Allah dabbatu ma dabba ala wajhil ardi idan an ce dabbatu shine duk abin da yake tafiya a doron kasa au kullu kullu dabibin ko kuma duk abin da yake duddige akan kasa sawa'un fil barri aw fil bahri wanda yake kan tudu ko wanda yake kan ainihin cikin teku duk arzikin su na wurin Allah tabaraka wa ta'ala illa alallahi rizquha illa takaffala Allah tabaraka wa ta'ala bi rizqiha fadlan minhu tabaraka wa ta'ala fa sai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya lamunci arzikin su na wurin sa ya lamunci arzikin yana wurin sa tabaraka wa ta'ala wa ta bi sigatin ala an kawo wannan siga ta ala ne Allah tabaraka wa ta'ala mustahilun an yakuna alayhi shay'un duk da Allah tabaraka wa ta'ala mustahili ne a ce kaza ya zama dole a kansa ya zama tilas in kace ala illa ala Allah rizquha fa sai dole arzikin su na wurin Allah to an kawo wannan ba wai cewa dole bane walakin haisu damin al arzaq al ibadi wa karimun an yakhlifu wadahu yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya lamunce yayi da mana arzikin bayi yana wurin sa saboda haka Allah karamcinsa ya karamcinsa ya wuce a ce Allah ya saba alkawarinsa saboda haka ya zo da wannan siga na ala saboda litasda da siga bi wa'adihi tabaraka wa ta'ala saboda muminai su ƙara amincewa da alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala samu cikakken siga saboda haka Allah ya ambaci wannan zakar anna kullu dabbatin fil ardi wato Allah tabaraka wa ta'ala amma dukkan dabba take doron ƙasa arzikinta alallahi tabaraka wa ta'ala saboda haka arzikinta na wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wata rana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a za mu samu kisa a gaba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai yana zaune sai wata tsuntsu ta yi kuka da ta yi kuka sai ke tambayan sahabbai me wannan tsuntsuwa ta faɗa ne sai Anas da Abdullahi ibn Mas'ud suka ce ya rasulullahi ban majin maganar tsuntsaye ba mu san me wannan tsuntsuwa ta faɗa ba sai sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ai ta ce ya rabbi kalaktani ya ama ya Allah ka halicce ni ina makaho wa ana ja'in fa'imni Allah ina jin yunwa ka ciyar da ni duk da inda ka halicce ni ina makaho saboda haka ina jin yunwa Allah ka ciyar da ni suna zaune sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fada sai na Anas bin Malik da Abdullah bin Mas'ud wannan magana shikenan sai ga wata fara ta firo tana zuwa tsuntsuwa kamar an ce mata ga abinci tsuntsuwa sai ta bude bakinta sai wannan fara ta shiga cikin bakin tsuntsuwa sai tsuntsuwa ta rufe da ta rufe to sai ainihin da ta rufe bakinta sai ta ƙara yin kuka ta ƙara kuka sai manzo Allah ya ƙara tambayan sahabban sannan hal samitu ma ma qala kun ji abin da tsuntsuwan nan ta faɗa suka ce a ya rasulullahi ba mu ji ba ba ma ji abin da tsuntsuwa take faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu yahmudul ladzi lam yujiz an yad'amuhu fi halati wa da'if yana gode wa Allah Allah da bai gaza ciyar da shi ba a cikin wannan hali da yake ciki na makanta amma Allah ya ciyar da shi saboda haka Allah yana ciyar da bawa a kowane hali yake ciki saboda haka a nan ahlus sunna sun tafi akan cewa annar rizqa qismani arziki ya kasu kashi biyu akwai arziki wanda yake halal halal ne wa haramun akwai arziki kuma wanda yake haramun illa annana nara insan yantafi bi shay'in haramun muddatu hayati sai dai da yawa za mu samu mutum yana amfani da wani dukiya wanda yake haramun ne arziki ne amma haram matukar rayuwarsa walau qulna inna zalika laysa bi rizqin la khalafa al-aya in kace wannan ba arziki bane ba arzikin sa bane to ka saba wannan aya sai dai kace arziki ne amma na haramun yake amfani da shi saboda haka wa idza kana hadha rizquhu alamna annahu rizqun haramun amma idan arzikin sa ne sai mu gane cewa wannan arzikin sa ne amma arziki na haramun idan kullu ma dakala fi yadil insan wa intafa bihi fa huwa rizquhu duk abin da ya shiga hannun dan adam yayi amfani da wannan abun to wannan abun shine arzikinsa sawa'un halalun an haramun daidai ne wannan abun halal ne ko haram ne saboda haka fali haza yas'aluna Allah tabaraka wa ta'ala rizqan halalan saboda haka ake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mutum arziki na halal kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma akfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amma siwaka hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin sunan nashi yana cikin manzo Allah yana yawan wannan addu'a Allah ka azurta ne wato ka isar min da halal ɗinka ga barin haramun ya zaman to halal ne yake shigowa hannuna ina amfani da shi saboda shine zai amfanar shine wanda mutum zai zaman to ya tsira da shi a lahira Allah ka wadatar da ni ga barin haramun ɗinka Allah ka azurta ni da farlanka akan waninka Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wato ya alamu mustaqarraha Allah kuma ya san inda dukkan ainihin dabba duk abin da yake doron kasa inda maskanu hafi duniya Allah ya san wurin zaman kowa a duniya au asuluk ko Allah ya san kowa wurin zamansa a ainihin asulbu tsatson mahaifinsa saboda haka mustawdau hawa dal mauti ko kuma Allah ya san inda kowa za a ajiye shi bayan mutuwa au fir rahimi ko kuma bayan mutum ya bar tsatso na mahaifi ya koma ainihin mahaifan mahaifi- mahaifiyarsa to Allah ya sani kullum fi kitabin mubin wannan duka yana cikin littafin Allah mai bayani Allah tabaraka wa ta'ala mutakaffilun bil rizqi la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah shine yake hore arziki babun da yake boya ga Allah tabaraka wa ta'ala a sama ne ko a ƙasa ya lahu mahalla kulli shay'in min al makhluqati Allah ya san mahallin komai kowane abu Allah ya san wurin zaman sa ya san abin da yake bukata Allah ya lamunce komai arzikin sa a duniya ah, wa mahalluhu fil akhirah Allah ya san mahallin komai a lahira wa mahalluhu fi sulbi abihi Allah ya san mazaunin kowa a tsatson mahaifinsa Allah ne yake azurta shi kuma abinci tun na tsatso din yana yana yana tasiri a rayuwa tun na tsatso da mutum yake samu tun lokacin da yake zama mahaifinsa idan ya zama halal ne zai tasiri lokacin da ya zo duniya shi yasa wata rana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa yara suna wasa da abin da suke wasa da shi kaman bol sai suka jefo abun ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai manzo Allah ya kama aka musu tsawa kai ku bar nan sai yaran suka gudu sai manzo Allah ya ajiye abun a gefensa can wani yaro sai ya fake ya faki idon su sai ya zo ya dauka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaron ba dan halal bane shikenan mahaifinsa sai ya ji labari ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan ɗansa sai ya koma yana tuhumar iyalinsa ta ce wallahi bata san wani ba sai shi ce a bincika ne da ya aka bincika ya aka samu randa wato tsatson wato randa mani wannan yaron ya fita shi mahaifin ya fita ya je bayan gari sai ya je dibinan wani bawan Allah sai ya ci dibino guda daya ba ba shi ba na haram ne sai ya ci wannan dibino da wannan dibino na haram da aka halicci maniyin da aka yi wannan yaro lokacin da yake tsatson mahaifinsa to shikenan aka sa wannan ainihin mani wanda yake na haram na dibino na haram aka jefa a cikin tsatson mahaifiyarsa wato mahaifa aka haife shi saboda haka abun da aka ci aka halicce shi da shi ba halal bane haramun ne saboda haka da ne ba na halal ba an ci haramun aka haife shi shi yasa ya zamanto zai jara'a zai bushe wan ido zai rashin kunya ba zai kiyaye darajar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da hatta dabbobi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida mun shi tace ana ganewa hatta dabbobin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin sun sun koyar da kansu ƙasa suna ladabi ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yaro yayi rashin kunya zai dauki abun sa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wurin to wannan saboda haram da aka yi amfani da shi saboda haka duk abin da yake cikin tsatso Allah ya san shi ko lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa Allah ya sani wa fi hayatihi Allah ya san lokacin da yake cikin rayuwarsa wa fi mautihi a lokacin da yake mutuwansa a bayan ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yace an ruwaito annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya aiko shi ya taho ne shi da matarsa sun fito suna cikin tafiya bayan ya bar madayana garin annabi shu'aibu alaihi salam ya taho da iyalinsa suna cikin tafiya sai dare yayi bayan duhun dare sai ga hadiri ya taso gahi kuma sun bata hanya to ba san ina za su je ba to sai zama sai ya ga haske da ya ga haske ce to ga can haske watakila a sama mana wuta da za mu samu dumi da shi kuma matar sai ta sai ta aihu ga bata cikin jeji ga hadiri ya taso ga kuma ba san kowa ba an aihu ga mai jego to sai ya ce bari ya je ya samu wuta ko ya samu wanda za su nuna musu hanya su samu su fita cikin wannan bata da suke ciki da ya fita yana zuwa a wurin wannan haske din sai ya samu Allah tabaraka wa ta'ala da ya samu Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya masa wahayi ya aike shi da ya aike shi wurin annabi mu annabi ya aike shi wurin fir'auna yace to ka je kawai yanzu ka tafi wurin fir'auna ka kai masa sako shikenan annabi Musa da ya fita wannan tafiya ya bar iyalinsa ga halin da ya bar su cikin bata cikin jeji ga hadiri ya taso ba su san hanya ba to sai hankalinsa ya ringa juyawa yana tunani ya kuma lamarin iyalinsa ga mai jego cikin jeji ba kowa da ta sani ga duhu ga, ga ainihin ruwan sama yana zuwa yana tunanin wannan allah tabaraka wa ta'ala sai ya masa wahayi ya ga wata fa'a wani dutse sai ce wannan dutse ka bugi sandarka da shi annabi musa sai ya buga yana buga sai fanfalaka fa'iza bi sakratin he dutsen nan ya tsage sai ga wani dutse a cikin wannan dutsen sai Allah ya ƙara umarninsa ya buga wannan dutsen shi ma fadarabahu fanfalaka fa'iza fi sakratin saniya sai ya buge shi ma sai ya ƙara fashewa sai ga wani dutse na biyu a ciki sai Allah ya ƙara umarninsa ya buga fadaraba fa'iza bi dudin sagira sai ƙara buga sai ga wani dutsa karamar tsutsa fi famiha ba'dul hasharat as-saghira ta'kulu hatta tamla badanuha a bakin wannan ainihin tsutsan sai ga wasu kwari tana ci wannan kwarin har ta cika cikin ta tsutsan da take cikin dutse dutse cikin dutse dutse cikin dutse amma gashi Allah ya bata abin da za ta ciyar ta cika dutse a cikin ta faqalat innaha ta'mudullah tabaaraka wa ta'ala lam yansaha fi sakratin fi sakratin fi sakratin bayan ta ci wannan kwarin sai ta gode wa Allah Allah da bai manta da ita ba a cikin fa'a wato cikin dutse cikin dutse cikin dutse to sai annabi Musa ya gane Allah da bai manta da ita walimul Musa an anna qadiran ala idami hazihi duda qadiran ala idami ahlihi Allah da yake da iko ya ciyar da wannan tsutsa a cikin dutse a cikin dutse yana da iko ya ciyar da iyalinsa wanda ya bata cikin duhun dare cikin duhun daji wato cikin hadiri da jego saboda haka Allah zai ciyar da ita alima Musa anna Allah qadirun ala idami ali wan ma annabal wan ma annabaluhu wa zahaba ila fir'auna daga nan ya hankalin sai ya tsu sai tafi wurin fir'auna lanatullahi alayhi wa ma tazakkara alu hatta halaka fir'auna ba da 40 sana daga wannan tafiya bai kara tuna da iyalinsa ba saboda ya san lamarin su yana wurin Allah sai da fir'auna ya halaka bayan shekara 40 da aiko shi duk gwagwarmayan da ya manta da su ma bai tuna da su ba saboda ya samu nutsuwa da Allah tabaraka ta'ala bai da ba bayan shekara arba'in su kuma iyalinsa a wannan lokaci sai suka koma a wurin mahaifinsa suka koma madayana wurin annabi shu'aibu alaihi salam suka ci gaba da zama sai lokacin da annabi musa ya tsallaka teku Allah ya halakar da fir'auna ya samu zama ya nutsu sai annabi shu'aibu ya aiko masa da iyalinsa ainihin lokacin da aka halakar da fir'auna to saboda haka ya zamanto lamarin Allah tabaraka wa ta'ala shi yake azurta komai wato shi yasa ya zamanto a rubuce yake akan ainihin a tukubin Hassan bin Aliyu a sayyida shababi alil janna an rubuta a jikin tukubinsa wato an rizqu maksumun wal hasidu mahrumun wal bakhilu mazmumun ya rubuta a jikin tukubinsa wato arziki Allah ne mai rabawa kai haƙuri idan lokacin arzikin ka bai zo ba yana zuwa Allah zai baka Allah zai azurta ka Allah ne mai rabo zai kawo kowa zai bashi wal hasidu mahrumun shi ko mai hasada Allah zai haramta masa ba zai samu abin da yake bukata ba duk abin niman da ya ga Allah ba wani yana masa hasada to shi ko ba zai samu ba wal bakhilu mazmumun shi ko mai rowa wato abun zargi ne to saboda kullum fi kitabin mubin duka wannan yana cikin littafin bayyani huwa lawhul mahfuz dukan waɗannan abubuwa suna cikin lawhul mahfuz Allah yakan azurta kowa kowa arzikin sa na wurin Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka zamu dakata nan saboda yawan sharhi da yake ayan da take gaba abun da wanda dai Allah ba mu lada abun da suka Allah gafarta mana Allah ƙara shi mu lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasar mu Najeriya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan bala'i Allah ya dauke mana dukkan alkhairin da ake samu Allah ya yanta mu a cikin wannan wata inda yake yanta Allah ya samu a cikin su alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين